حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي فما هذا الأمر الذي حرمه الله هذا وشافوا من نوكو فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام وقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرة أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربون إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجاب وهذا هو فعلكم عند الأحجاب والأبنية التي والعبية التي على القبور وغيرها على القبور وغيرها فهذا أقر فهذا أقر أن فعلهم أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب وهو المطلوب ويقال له عيدا ويقال له عيدا قولك قول الشرك عبادة الأصنام الشرك عبادة الأصنام هل مرادك هل مرادك هل مرادك أن الشرك أن الشرك مخصوص بهذا مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين وأن الإجماع على الصالحين ودعاءهم ودعاءهم لا يدخل في ذلك لا يدخل في ذلك فهذا يرده وهذا يرده ما ذكر الله في كتابه ما ذكر الله في من كتابه كفر من تعلق على الملائكة من كفر ما تعلق عن الملائكة أو عيسى أو الصالحين أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أن من أشرك في عبادة الله أحدا أحدا من الصالحين من الصالحين لهو الشرك المذكور فهو شرك مذكور في القرآن في القرآن وهذا هو المطلوب وهذا هو المطلوب na'am malam ya ci gaba da cewa a wannan gaba yake cewa fa in qala ana la ushriku billahi shay'a kuna tattaunawa dai da wannan bawan Allah wanda kake so ka dora shi akan hanya nagartacciya wanda zai tsira a gaban Allah sai ce baka ni fa bana shirka da Allah shay'an kowai duk wani abu na hakkin Allah bana doka an ba wani sa sai ce baka hasha ai ya tsaru wa kalla ko ɗaya hakan bai faruwa yana korewa kansa sai ce walakin al-ittija sai ce ka amma kuma fa komawa da neman fakewa ko da fakuwa ila salihina zuwa ga bayi na gari wani yayin shehunai laysa bi shirkin wannan ba shirka bane ba gashi ma mutum idan zai je wajen shugaban kasa iya buƙatar sai an ya bi hanyoyi haka kuma a cikin gari ma idan ka kuntar kana zuwa ka gaya wa 'yan sanda wani iya so ya cutar da kai amma ai kasa akwai Allah haka suke cewa mutane mala sai ce fakullahu ce masa idan kunta tuqirru idan ka kasance ka tabbatar ko ka tabbata annallaha lalle Allah harrama shirka ya haramta shirka a'zama mafi girman min tahrimi zina akan haramta zina ai babu shakka akai ko amma fa a aikace fa mutane kuma a bilisan al-hal wal maqal musu ganin haka yanzu da za a zo a ci ga wani mutum nan a unguwa ya zo a gaban mutane a ga ya fi dora masa ko tinkesa ko kuma kazan sai ce bismin nabiyyi muhammad ya yanka dabbarsa ko kuma ya ce da sunan annabi muhammad sai ya yanka dabba ko kuma da sunan mala'ika jibril ya yanka dabba mutane za su wuce ko a kawai su dabba amma daga an gan shi da mace shi a ce wannan huzuna ce jama'a za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ya fade bi a cikin su to amma a wajen Allah ba ba ma sai an gawa baki to ka gani to irin waɗannan abubuwan shine zaka ringa wa maki addinin musulunci ya fara ba ko kuma da sanin ko ba ko kamar yadda ya fara shi wannan shirka ce yake wannan in yahuda a yanzu kawai dan musulmi shi kuma wannan wanda ya zinan nan iya takal mashi'a yau in Allah in Allah ya karɓa mishi mutuwa ba a matsayin shi da mummuni ne mai mai sabon Allah in Allah ya ga dama a matakin farko Allah zai gafarta masa idan ga dama kuma ya masa azaba gurgurdan laifinsa amma ko ba zai dawo ba mai a wuta amma shi wannan ba zai dawo ma a wuta har abada to shi da bada yace idan ilimin ka ya baka sanin cewa lalle Allah ya haramta yi maka shirka mafi girman yanda ya haramta zina wa tuqirru kuma ka tabbata anna Allah cewa lalle Allah la yaghfiruhu baya gafarta zina to kama hadha al-amru alladhi harramahu Allah menene wannan abin da Allah ya haramta shi shine shirka wa zakar kuma Allah ya ambata annabi cewa lalle sha'anin inda yake la yaghfiruhu baya gafarta shi sai ma ce fa innahu la yadri zaka same shi bai sani ba duk wanda ka same shi iya irin wani abu na bai sani ba inda yanzu ba zai musu akai shi yasa malamai ma za ka gani a irin ga kasashen mu wallahi ba san ba tauhidi zaka malami iya koyo fiqh iya koyo tafsiri iya koyo komai amma a babi na na tauhidi zero ne saboda me yasa a gefen nashi zaka ga allurori da kaya da fatar kurciya da fatar maciji da wani wane ne duka kuma a gaban ka za a dinga shirka kuma ɗalibai suna kallo ba su gani suke kawai wani abu ne na fatahi goro shi kuma wannan shine musibar da manzon Allah ya yaki arnawa a zamaninsa shine ma da yake cewa fa kullahu shine shirke cewa kenan la yadri to fa kullahu in bai sani ba shi masa kaifa tubarri nafsaka tana ka za ka kubutar da kanka akan cewa baka aikata laifi ba min shirki game da yayi wa Allah shirka wa anta la ta'rifu al-hari baka san shirkan ba ka wani wani ilimi ne wa kai ka ce ba ana la ushriku billahi shi'a ha sha wa kalla to kuma an tambaye ka shirkan ko baka sani ba dan Allah akwai adalci babu adalci a ciki to shine malai yake cewa am kaifa yuharrimu Allah alayka ko kuma ko kuma yaya Allah zai haramta maka wani abu haza ita shirkan wa yadhkuru kuma ya ambata annahu la yaghfiru ba zai gafarta ba amma wala tusalu anhu ba za ka je ka tambaye ba da ba masana Allah masana tauhidi game da ainihin shirkan wala ta'rifu kuma ka zauna ka isanin ta kaga nan ma wani kulli ne malam yayi an atadunnu anna Allah yahrumu shirk yuharrimu shirk wai kana da san cewa Allah zai haramta abu wala yubayyinuhu lana ba zai bayyana mun ba abun kuma wata tambaya ce ta masaruwa yayu Allah ya haramta abu kuma bai bayyana mun shi yayu ba zai yi ba sai mara kisa fa in kana idan yace ashirku ibadatul asnam to nan bai fake sai ce a mu auna ga sani shirka ga Allah shine hoton gumaka wa nahnu la na'budu al-asnam mu ko babu wani gumki a gidanmu ko a unguwarmu ko a masallacin da muke muke sallah fa kullu huce masa ma ma'ana ibadatul asnam ba ni labari menene ma'anar bautar gumaka a ga dunni shin kana zakan annahum cewa su masu bautar gumakan ya taqiduna suna kudur cewa anna tilkal akhshaba wai waɗannan katakwaye da icce iccina wal ahjar da duwa watsu da ake sassakawa a yi mutum a yi buda ta kuluk wai kana zan cewa wai a raya wasu da kudurin zuciyarsu wai wannan gunki yana halitta watar zuku wannan gunki yana arsawa wa tudabbiru wannan gunki yana gudanar da amra man da aha al'amar wanda ya kira ta to fa hadha yukadibu al-qur'ani idan haka ne fahimta da qur'ani ya kare ta haka ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa haka Allah ya faɗa wallazina takhadhu min dunihi awliya'ahum haka suka faɗa to shi yasa kaga me wanda ko in ka gane cewa masu addinin Buda ko India ai kana ga su suka koma ga ko to amma asalin gunkin zaka ji an ce ya koma zuwa ga wani wani waliyin su ka gane duk wani gunkin da ka gani ana bautar shi a India wannan gunkin su suka yi shi da hannunsu amma me bidin wani me wani wani Allah su ne kuma wannan a waliyin shi ma wai tunanin su shi dai san hanyar Allah su sani ba a je a zo dai duka wajen wa za a koma wajen Allah ne duka duk duniya ba wanda bai saba cewa akwai Allah guda ɗaya mahalicci sai dai su wasu kawai ba su san ba hanyar da za a je wajen Allah kawai suka dogara da wanda suke bautawa cewa kawai su su sun ɗauke su ne a nuna to shine ma da yace duk wanda yake tunanin cewa bautan gumaka shine mutum ya sassa ka gunki ya zo bauta mashi to yace karan kuskure shehunan da zaka rike ma ka ringa kiran su irin da ake kiran Allah ɗaya ne da gumkin ba bambanci su ma waɗancan shehunan su da suke suka allakantu da su wallahi wannan shi da wani ilimi ne koyi ma da hudu ana to sai ma da yake cewa wa in qala idan yace huwa man qasada khashba shine wanda ya nufaci katakwaye aw hajaran ko kuma dutse aw binyatan ko wani gini ala qabrin akan kabari aw ghairi ko wani sa yad'una zalika suna kiran wannan kabari ko wannan katakwayen wa yadbahuna da suna yanka ga wannan katakwayen ko wannan kaburkan wa yaqulu sa cewa in innahu yuqarribuna ila Allah lalle wannan suna kusantar da mu zuwa ga Allah zulfa kusantarwa wa yadfa'u Allahu anna kuma Allah yana tunkudewa ga barin mu bi barakati ga albarkan wannan gunki aw yu'tina ku kuma Allah zai ba mu bi barkati da albarkan sa fa kunti bashi sadaqata kai gaskiya wa hadha huwa fi'lukum inda al-ahjar wannan shine ma ai aikin da kuke aikatawa a yayin zuwan ku gurin duwar wasu wal abniya da kuma zuwa kaburkan waliyanku allati alal quburi wa ghayriha wanda suke kan kaburka da wannan su kaga dai a yanzu mutum zai biya kuɗi ya tafi kasar Senegal kai ka san cewa ba majlisul kaula bace a gaban ka a'a wannan ziyara ta kabarin wannan shine a gaban ka kuma kai ka san cewa baka isa ka je ka roƙa wa shehu gafara ba idan ka je a'a kai ne zaka roƙa saboda shi shehu shi ke bada shi ne kuma matsalar domin da za a sami kana zuwa kan wannan kabar na shi wani cewa Allahumma ghafir li shaykh fulan Allahumma arhamhu wala wa maraka zai a su da suke bada maka zaka zo ka roƙa mishi zai ba shi yasa ka gari wallahi tauhidin karje shi yasa ka kada kai karje tauhidi sai kawai daga ninka dan sare na ware ne alhali kai kai ka san menene maksudin kariwa kabarin manzon Allah in akwai kabarin da ya cancanci a irin wannan addu'a babu sama da ni kabarin manzon Allah a baka karanta dukkan littafai na fiqh babu inda aka ce idan ka zo kabarin manzon Allah za ka roki manzon Allah ko ka nemi albarka kawai abin da ka yi min sallama assalamu alayka ya rasulullah assalamu ala haka zaka je kawai kuma da kai sallama nan ta yanka zaka ka kare eh babu duk littafin fiqh ko wa dukkan su ba duk wanda ban garma sai a dogon littafin fiqh annabi a ina ka ce a roƙe shi babu to kuma zan zo roƙe shi to kaza nan ne daga an ce to kaza dan izala ne wannan ya ya ikarra ma yake so a rage to nan ne za a ce kawai shikenan wallahi tawhid in ka karance shi ka huta shi ne kawai da lafiya mala ce kenan shi ne ke cewa wal abniya da gine-gine allati ala al-quburi wanda sai kan kaburka wa gairi hada wannan su mala ce fa hadha aqarra kaga wannan ya tabbatar anna fi'lahum cewa lalle aikin su haza wannan da suke yi huwa ibadatul asnami ai bautar gumaka ne fa huwa al-matlubu to shikenan ya ka kai shi gari shine ake nema da wa yuqalu lahu aidan za a ƙara gaya masa dadi kuma qauluka fadanka ashirku ibadatul asnam awai shirka shine bautar gumaka hal muraduka wai shin nufinka anna shirka kawai ita shirka makhsusun bi hada ta yake banci kawai bautar gumaka ne wa anna al-i'timad ala salihin cewa dogaro ga managartan bayi da waliyai da shegunnai wa du'a'ahum da roƙonsu la yadkhul fi dalika baya shiga cikin shirka yace fa hada yarudduhu ma zakara Allah fi kitabi to kaga wannan abinda Allah ya ambata a cikin littafinsa alqur'ani yana korewa yana raddi game da fahimtar ka haka min kufri game da kafirci man ta'allaka al mala'ika ga wanda ya rajibu da mala'iku ma kansu din nagartar su duk wanda ya kirayi wani mala'ika yayi shirka ga Allah aw Isa ko wanda ya kirayi annabi Isa ya yi shiga ga Allah aw salihin ko kuma annabawan Allah ko managartan bai fala budda ba makawa ay wa kirra laka ba makawa ya tabbata maka da haka anna man ashraka fi ibadatillahi ahda duk wanda yayi yayi tarayyata a cikin bautar Allah da wani abun halitta min as-salihin daga cikin mutane na gari to da huwa shirku wannan shirka sunansa al-mazkur da aka ambata ta fil qur'ani a cikin al-qur'ani wa hadha huwa al-matlub ma da yace wannan shi ne abin da muke nema kenan kaga wanda ya rusa da wannan shugohin gaba ke daya jama kashi kun shugo har sunan ta duk wanda ya zo ga shubha cikin ilimi da dalili na al-qur'ani da suna zaka rusa wannan shubha ta shi kaga duk wanda ya zo shi maka shi shehu ba bauta ba bauta shehu suke ba kana zaka fito mishi daga ya ce baka ai yayin haduwa muna kiran ya shehu in mun tashi da dubbacci muna cewa ya shehu wannan ba bauta ba ce ba wannan mun kada tashi a nan gurin ya zaka wasa raddi a nan wani kama ayar da take take nuna raddi a kai wanda zai zo faduwa ya kira shehu in ya zo tashi ya kira shehu sai ce wannan ba bautar shehu ake yi ba kenan mutum in kada so ka masa raddi da aya ta alƙur'ani ba zaka ce masa yawwa yawwa sai ka rike shi kaga ai Allah ce babu wani mafi bata a ban kasa sama da wanda zai kira wani Allah kira Allah ce kuma ya ce a'a kiran wannan ba ba ba ba ba wannan bane ai kira aka ce kai kuma bauta kake ni sai ka je can karshen aya sai ka ce ni wa idza kushira wa kanu yawwa sai Allah ce bi ibadatin bauta shi wannan me Allah yake nufi kenan wannan kirin da kai yayin tashi yayin zama sai Allah ya ambace shi kano bai ba wannan kirin da kai wa shehu yayin tashi to zai zo gobe kiyama ce a a wallahi ƙarya ni ba ya Allah ban ne kira ba amma wannan ba zai shehu zai kore ne idan mi yawa bai yi umarni ba kowa ya san bayan shi ba za a yi ba amma ho in a gaban shi ake yi ko kuma dama ya sa haka zai faru bai kuma ba zai isa bai kawai abin da zai faru izi tabarra a zai zai aiki eh kawai za su zo ne kowane ya ringa fama Allah ya linka wa ɗan uwansa azaba shi da wanda aka bin da wanda yi wannan shine kaga amfanin tauhidi a uwan musulmi mutum yayi kokari da abin da karantawa ka ringa rike ayoyin da hadisan da kuma fahimta da malam ke kawowa da ita ce zaka ci nasara akan bangaren abin da shayi dora mutane akan manhaji amma matukar mutum ya zamanto kawai karatun kake amma baka rike ba to ba za ka iya kore shubuhohi ba da malam ya kawo a nan kuma amfanin shi ta wanda malam ya saba kashfa shubuhat kai a matsayinka duk wani abin da yake maka kaikai akan janibi na tauhidi da wani zai ka maka shi ka rage da ma ka fahimce shi kuma zaka bi zaka tsora wannan ka akan ainihin abin da ainihin ka karanta sai dai kawai abin da zamu faɗa a ƙarshe da mala yayi bayani akan cewa a shirka tafi zina girma wannan babu wani sabanin malamai duka duniya na musulunci yanzu a misali a samu mutum lafaddar Allah yana shan giya yana cin riba yana zina yana ƙarya yana gulma duk waɗannan abubuwa ce ya tattara su to waɗannan har yanzu in dai iya sallah iya azumi iya da tauhidi to wannan sunan shi mummuni amma ko bai saman Allah amma wanda zara ka samu ko kai baka shan giya baka zina baka caca baka cire baka kaza amma aka same ka daga an kawo wani roƙon Allah ka ce a kawo kaza kaza amma za a yanka ta daga baya a masunan mala'ika ko a yanka ta daga wamma a amsu a am- a masunan manzon Allah ko kuma za a same ka ka iya zuwa akan bukata ka ringa kiran wani mala'ika ko kuma wani aljani to wannan kaga din nagartuwar ka kai ba musulmi bane ba domin mushriki ne kai wannan shine har yanzu malamanmu na zaure da yawa basu karanta kuma sai shedan yazo sai musu wani irin dauri a gurin daga ka zo irin wajen su ka ka zo da jami'ar moto ne irin wannan zaka sashi sai a ce a a kiran ka malamin zai ce wato in kana son zaman lafiya wannan littafin ka bar wannan shi daga ka karanci wannan zaka rena malamin malaman ka me yasa saboda abubuwan da ake yi a gurin ba za su kai labari ba sai ga mana iya tafka iya warware kan shi ko sun san abin gaskiya ne wannan abin ba ka ɗauki tun daga in ka ɗauki jami'ar mutum farkon malaman mara suka tashi kawo bayani tun daga ƙarni na farko irin su imam ibn hanbal irin su as-sunna tun daga na aka rika ɗauko manganin malamai akan tauhidi kuma abu ne sananne duk a cikin babuka na fiqh malamai suna fara da tauhidi to sai dai kuma mafiya wasu da malaman ba su taɓo ɓangaren abin da ya shafi babi na shirka kawai suna ɗaukowa dai bangaren tauhidul asma wa sifat zan da rufewa haka ne malamin fiqh kawai suna ba al-qidam wal baqa wal mukhalafa kuma shi ma ash'ariyya to amma a ɗauko bayani falla falla ayi bayanin sa wannan kuma mafiya yawan malaman zaure suna sakaki akan wannan sai ba shirkan ma da gare su ake kuma yaro tun iya karami a makarantar allo ake koya mai sihiri malamin iya darasu daga yaro duk innaka sai ce nan gurin in ka rubuta ta kauha 700 aka samu kan kadangare aka gama in wani ya maka- ya ya rena maka wayo ko kuma ya maka ba daidai ba kana iya yana iya bakunta lahira a wannan ranar kuma yaran su rubuta shi ke sun samu kundi an aiki ana zuwa daga an zo wata aya kuma fa kubki busi a shi to wannan kuma in kana so ka raba miji da miji da mata ka zo kai wannan abu ka bude kaza ko mu bi da da yasin ka bubude da ka sa sunan miji da mata za su rabu shikenan kuma wa a zaune iya koyi qur'ani ki koyi sirrin wannan ana yi ko ba yi haka ne kuma yaro da za a ba ba a bashi ba tauhidi bai da ilimi na addini sosai kawai za a zo a bashi wannan lakanin a zaune a darasu ba wanda yake son raba mata kuma shi kuma shikenan sai ya kundin shi kawai sai ya aji sai ga mutum gani ya sauke alkur'ani ko ya fara sato iya da kundi kusan uku ko hudu duka a cikin akwai wani sihiri ne a ciki da ma da kan hawainiya likahoni wannan ana zuwa abu ne ta a makabarta kwana kaza za a za ta yi a doko da a yi kaza mace in tana son kaza ta kaji nan al'adanta a rubuta aya kaza har- har wannan ta kaji nan al'adanta a rubuta aya kaza ta guri kaza a ba ta ta ba mijinta sha bai ƙara magana a kanta kuma da wai malam nake gari ake zo ana ta kai mawa mutane suna ta'addanci ai wannan malamai kawai za ka ma babu yadda da irin su ai. babu yadda da irin su yawwa to nan ake cin abinci yawwa nan ake cin abinci nan ake cin abinci shi yasa daga an ga ka fara alamun kabi da sunna to sai ga malamin tsubu ya fara maka daba wallahi ko wannan ko wannan in kana da malamin tsubu in ya san kana zuwa nan gurin ko wallahi zai fara maka fuska shaza ya lalace wannan yara saboda za ka gano asirinsu kuma duka abu ne wallahi ma da su suke fata su raka ɓarawo su raka mabisa duk wani ɓarawo da ka sani da wanda suke wuta sa'an nan wanzu akwai malaman su kuɗin in na ce maka guda ɗari wallahi ba ma ƙarya ba ƙalla a samu goma in an yi sa'a su wuta ka ɗauki shi ka ɗari ka bibi gurin malaman tsubbin nan ka ce to akrab kallawa yau za mu fita wani aiki ne da Allah a samu mu addu'a gashi ka ɗari na da Allah a wani in ya ce ka biye to kasan al'amarin ne sai an karbi wala an ɗauki ɗauki ne ake kaza wato wallahi wanda zai a cikin ɗarin nan ba wanda zai ce maka ba aiki shi bane wallahi kusan jika ɗarin nan wanda za a za a ga bai ɗauke ta ba ka hidi wata kuma za ce a'a za ta da libya ne kuma amma gaskiya aka rauka lamun nan kuma komai muka je karuwanci ne muke yi a a taya mu addu'a da shirya ma mun shi muna so in muka sai gida muka yi zamu shirya to to insha Allah ba komai gamsa zai to duka irin wannan bala'i shi ne ke damun al'umma a yanzu malaman da suke gyara al'umma su ne fitilar al'umma sai suka zama su su ne suka gurɓace babu sana'a ko ba irin ƙasashe larawa ne ba da ake ɗaukar yawanin malamai ba za ka ɗauki ƙasar saudiya babu wani malami na hamsa da ba sai cewa akwai sunan shi a girgam ɗin ƙasa kuma da albashin sa kafin ishirin da biyar gwada ya ɗauki albashin shi kuma albashi mai tsoka kuma suna da ab- wata na sha uku din shekara wata ramadana limka maka kuɗin kuɗi ake yi a nan ramadan kuma akwai shagunan da ake ba ma'aikata su je su yi su ɗauki abinci iya san ransu daidai irin da kake so a cikin shago wannan bai cikin ma lissafi wannan ba wai hallada ne iya da albashi shi zaba ga rikicin limamai ba wani iya ta kaza kaza kuma duk a hannu guda kuma yan kasuwa ne kuma a hannu guda ɗaya duk sun gari dukiya saboda me yasa saboda guri da wanda Allah ya masa albarka kuma ana bin shari'a ta musulunci mu kuma nan sai ya zama to limancin da shi wasu suke kokarin su ci da iyalansu a kawo fatiyar suna ta asuba din da yake suna yakanta ya saka kuma tana so ta koce musu suka bari da masallaci ko to haka ne to kuma babban bala'in kuma shine har mutuwa yanzu kwanan ce wani malami yake aka- aka zo aka rasuwa shi da kai shi ga mu cewa wallahi da aka zo wani kawai bakin shi ko cewa yayi da aka zo ba a yi adalci wajen rabu kuɗin ba kawai cewa yayi da ma bai mutu ba Cewa da ma bai mutu ba wannan yana a cikin mutu akwai akwai wani alheri a ciki to ka ringa fatan wani ma ya mutu wai dan saboda kawai kai ce kwanan gidanka to wani irin bala'i ne wannan to duka irin wannan ƴan uwa musulmi wallahi in al'umma ta zama to ba za ta yi sana'a ba malamai a ɗauke su a irin matsayin kawai su zama a cikin al'umma kawai sai dai su zo su tsaya su ringa fatiyar suna in an mutu su zo su yi sallar gawa to wani al'umma har abada ba za ta ci gaba ba har abada a aiko in su aiko miliyan biyu ko uku a zo hini iri suna kaci tsakanin su ana ɗauka a bidiyo ba uku daraja yan bariki su zo su share wasa da dariya a go- ba- a bada jika goma su sarka a gama da suna ta yi kiyata tsakanin su duk ba a daraja wannan shi ne cutar da mu kayan ce fatiya da kuɗi sun zo
Allah ke yi an fara da su wani kanan dole ne an muhammad bin abdullahi ko aiki ba mu sallah ba